الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yini na laraba 25 ga watan ainihin wato uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 445 a ci gaba da karatunmu na littafin ashama'ilul muhammadiyya wallafa ta abu isa al-tirmidhi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu ma ja'a fi sifati sharabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko fi sifati shurbi ko na'am bara karatu na tara kenan insha Allah babu na 31 dai
sallallahu alaihi wa قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة أن كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم Na'am, babi mai magana akan sifar yanda annabi sallallahu Alaihi wasallam yake shan ruwa. A jiya mun ji bayani akan yanayin abin da annabi yake sha, nau'ukan abin da yake sha da kuma irin kwano ko moɗa ko wato ainihin mola ko ƙoƙo da ake zuba mai abin sha. Yanzu yanda yake shan ruwan shi da kan shi sai da sahabbai suka ruwaito mana. Ahmad bin Mani'in daga Hushaim ibn Bashir al-Wasiti kenan kace shine wanda dalibai suka kashe ku suka mai cincirindo har ya fado daga saman jakin shi ya rasu daga Asim al-Ahwal shine Asim ibn ibn Salama Asim Asim ibn Sulaiman al-Ahwal wanda yake maula bani Taym maula bani Taym thiqani تكلم فيه القطان تكلم فيه القطان وهو من رجال الجماعة من رجال الجماعة ومن الطبقة السادسة دكما مغيرة ابن مقسم كنا الضبي مولاهم الكوفي شما دي يجوانا حديثي دقا قريشي daga sha'abi amir bin sharahilin sha'abi thiqatun mutqinun ya gabata a baya shi mughira shi ma thiqa ne thiqatun mutqin illa ka annahu kana yursilu wala siyama an ibrahim galibin riwaya shi daga ibrahim an-nakhai mursalati daga ash-sha'bi daga ibnu abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzam wa huwa qa'im manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sha daga ruwan zamzam yana tsaye kaga hadisin da ya ce la ya shiriban na ahadukum ka'iman la ya shiriban na ahadukum ka'iman ba yana nuni akan hani na haramci ba yana nuni akan hani na karhanci ne sau da an samu annabi ya sha a tsaye ba zai yi wuya hana abu hani na haramci kuma shi ya aikata ba da haka aikatawar yana nuna halacci hannun yana nuna karhanci kenan natijar shine a sha a tsugunne ko a zaune yafi na'am
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين بن المعلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا نعم وتيبة بن سعيد محمد بن جعفر حسين ابن حسين المعلم شين حسين ابن ذكوان المعلم ديك صدوق ثقة ربما وهم البصري كنا من الطبقة الخامسة يا رسول الله شاتكوس يا رسول عفوا 148 148 عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما السهمي عمرو بن شعيب دين صدوق صدوق يا رسول الله 118 baban shi shu'aib kenan shi ma saduqun ne to an abihi an jaddihi yani jadda abihi ba wai jadduhu ma'anar baban baban shi kakan baban shi shine abdullahi ibn amr ibn al-as sahabi radiyallahu ta'ala anhuma yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan abin sha a tsaye kuma naga yana sha a zaune wannan duk da silsila ta ko riwaya ta amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi mukhtalafun fiha mukhtalafun fiha lakin al-asah annaha hasana annaha hasanatun jayyida kama dhahaba ilayhi ibn as-salah wal iraqi wa يعني السيوطي وكذلك الحافظ بن حجر ومن بعدهم العلامة الألباني رحمهم الله أجمعين نعم
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن العاصم بن عن عن الع- عن عاصم بن الأ- عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم Eh, kaga wancan ya zo cewa shariba min zamzam nan kuma sakaitu shi ibnu abbasin shine ma ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan zamzam sai ya sha a tsaye نعم na'am
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي كلاهما قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن عن النزال بن سبرة قال أتى علي أتي علي بكوز من ماء وهو في ال- في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يد- يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائل ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل abu kurayb muhammad ibn al-ala ibn ibn kurayb muhammad ibn darif al-kufi ah, muhammad ibn darif ibn khalifa al-kufi al-bajali abu habs abu abu ja'far ah, saduqun ne min sigari al-ashira min rijal al-imam al-bukhari wa abu daud wa tirmidhi wa ibn majah ya rasul 242 to dukkan su suka ruwaito daga ibnu al-fudayl muhammad ibn al-fudayl ibn ghazawan da ya gabata a baya daga al-a'mash sulaiman ibn mihran ah, al-a'mash al-kahili al-kahili da yake thiqatun thabtun wari'un lakinnahu yudallisu lakinnahu yud- yudallisu wa huwa 'arifun bil qira'ah 'arifun bil qira'ah ma'a war'ihi wa zuhdihi yudallis وهو من الرجال ال- الجماعة من رجال الجماعة ومن الطبقة الخامسة اختلف في أنه أكان تابعيا أو من تابعي التابعين من تابعي التابعين وكونه من تابعي التابعين هو أقوى مع أنه رأى أنسا وهو يسلي لكنه لم آه لم يحدث عنه عبد الملك ابن ميسرة الهلالي كان ثقة نه من رجال الجماعة ومن الطبقة الرابعة نزال ابن سبرة نزال ابن سب سبرة شما الهلالي كان wanda yake fiqa ne min rijal al-imam al-bukhari wa min at-tabaqati ath-thaniya yani min kibar at-tabi'in yace utiya aliyun bi kuzin mimma al-kuz wal kub ma'ana su da an zo masaiduna ali da kofi na ruwa wa huwa fi rahaba sayyidina ali lokacin yana rahaba sunan wani guri ne a kufa fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi sai sayyidina ali ya dibi tafi guda na wannan ruwan ya wanke hannayensa wa madmada wastanshaka wa masaha wajha yayi kurkuran baki ya shaki hanci sai ya shafi fuskar shi kaga ba wankewa ba wa zira'ihi ya shafi wato ainihin eh, tsintsiyoyin hannun shi biyu wa ra'sahu da kanshi ba mamaki da sauran ruwan da ya rage a hannun shi tunda ba alwala ce yake ba thumma shariba wa huwa qa'im ya sha yana tsaye thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith hakadha ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'al to wannan shine alwalan wanda alwalar shi bata kare ba kana da alwala kila sai kaga ka dan yi kura ba dole sai ka duk da ya halatta din ka sake yin alwala yin alwala kan alwala ba laifi bane to amma idan la'alla ruwan ana da bukatar shi kuma gashi ka yi kura sai ka wanke iya inda ya kura ka wanda ya wanke fuska ko da ainihin wato tafin hannun shi ma hannu da kai da wato fuska ita da kanta shafa yayi amma ya kurkuren baki ya shaƙi hanci ya ainihin wato shafi zira'ai shi wajahu wa zira'i na'am kaga wannan mashru'iyyan shan ruwa a tsaye tunda kaga lokacin da ya ainihin wato sha ruwan yana tsaye ne wannan ke nuna ashe shan da annabi ya yi ma ruwan zamzam a tsaye ba khususiyya bane ana koyi da shi a cikinsa ai na'am
صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد كلاهما قال حدثنا عبد الوارث بن ابن سعيد عن ابي عصام عن ابي عصام عن انس isamin عصام عن انس بن مالك عن النب- ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امر وي- ويقول هو امرأ واروى
na'am kutaybah ibn sa'id da yusuf ibn hammad yusuf ibn hammad al-ma'ni al-ma'ni thiqa ne min al-ashira min rijal al-imam muslim ya rasu 245 daga abdul warith ibn sa'id abdul warith ibn sa'id ibn zakwan al-anbari maulahum thiqatun thabtun rumiya bil qadar ولم يثبت عنه لم يثبت عنه أنه كان قدريا يا رسول الله تمان من الطبقة الثامنة ومن رجال البخاري رجال الجماعة ديك نعم daga Abu Isam Abu Isam al-Basri kenan da ana cewa sunan shi Thumama Thumama to Abu Isam al-Basri min rijal al-Muslim Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i maqbul yani majhul al-hal majhulul hal ne muslim ya fitar da hadisin shi fi shawahidi wal mutaba'at laysa fil usul dan zaka yi mamaki a cewa na majhuli kaga majhuli ai majruhi ne ko da jahalatul hali ne amma ka ji an ce muslim ya fitar da hadisin shi to ai riwayar bukhari da muslim akwai riwaya ta usul i'timadan akwai riwaya ta me ash-shawahid wal mutaba'at i'tibaran ne wannan ba i'timadan ba ba dogaro aka yi da ita ba kawai an goyi bayan wata riwayar ne da ita kun gane ku in ya kulla babi sai ya kawo hadisi da isnadin shi da kuma ya cika sharaɗin shi to sai ya ga akwai wani lafazi ko wata riwaya daban da aka yi daga wani duk da shi bai cika sharaɗin shi ba sai ya kawo riwayar shi wannan ba laifi ba ne domin isti'inasi ne kawai da isti'idad an fahimta ko طيب تو أبو عاصم أبو عصام كينا لقى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalatha lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana nishi uku a cikin abun sha cikin kwano na shan ruwa ba cikin kwanan yake nishi ba ma'ana in ya sha sai ya fidda bakin shi sai ya numfashi sannan sai ya ƙara sha ya fidda bakin shi har so uku so da aka ce yana numfashi so uku a cikin abin shaga ya saba ma riwayar abu ayyub al-ansari cikin sahihai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yatamassah fi ina wala yatanaf wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wala yatama wala yatanaffas fil ina to kaga babu kuma cin karo din tunda wancan kana sha ka yi numfashi cikin ruwan shine aka hana domin lokacin da kake numfashi kana fitar da wani virus ne daga cikin jikinka kaga ka mai da shi cikin ruwa kuma ka ƙara sha kaga ka ja kanka illa amma za ka yi numfashin sai ka fidda ka yi numfashin a waje sannan sai ka ƙara daga ka sha to annabi yakan yi so uku sallallahu alaihi wasallam idan shariba idan yana shan abin sha wa yaqulu huwa amra'u sai ce hakan shine yafi lafiya wato ya fi lafiya wato asra'u wa ahdamu kenan ruwan zai fi shiga cikin ɗiyan hanji da uwar hanji a tsanake cikin lumana ba tare da ka shawu ya kai ta kwalkwala ba yadda ainihin dabba ke yi sannan wa arwa kuma ya fi ƙosarwa arrayu shi ne ai ƙoshi na ruwa ko ba kamar ashabu ba shi ƙoshi na abincin to yana da rauni saboda abu asim wato ainihin da muka ji abu isam kai da muka ji a cikin isnad na'am amma asul hadith fi sahihain نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أرشدين أرشدين أرشدين بن كريب عن أبيه عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين نعم علي بن خشرم لقى عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق كينا لقى رشدين ابن كريب رشدين ابن كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم آه، أبو كريب المدني آه، رشدين ابن كريب هذا ضعيف رشدين ابن كريب ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه من الطبقة السادسة من الطبقة السادسة آه، to rishidin duk inda ka ji rishidin da'ifi ne ƙa'ida ce kullu rishidinin da'if da za kala ibn ma'in daga baban shi kuraib to kuraib ibn abi musulmin al-hashimi maulahum wanda yake thiqa ne thiqa ne min min al-thalitha abu rishidin maula ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu warda da ya rasu shekara ta 98 daga ibn abbasin alhabur albahr radiyallahu anhuma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana shan abun sha yakan yi numfashi so biyu ba rishidin din baban shi ne kuraib shine ya rasu 98 a 98 wani ya tara da takwas ko aiwa طيب eh, to wannan hadisin shi da'ifi ne abinda ya tabbata eh, tanaffasu fil ina'i thalathan ko eh, idan mutum zai sha abin sha yayi numfashi so uku shine taharri na sunna in baka da bukatar sha kai daya so da hadisin da muka ji a baya inna Allah la yarda 'anil 'abdi idha akala al-akala aw shariba ash-sharbata fahamidahu 'alayha mafhum tayyib amma in biyan bukata ta bayar babu laifi ba dole haddadewan ba dole ba ne amma kuma kula da yadda nassi ya zo da shi shi kuma sunna ne tayyib muje zo
أحسن الله إليكم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قرة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعت
نعم. ابن أبي عمر محمد بن أبي عمر أقبات سفيان بن عيينة يزيد ابن يزيد بن جابر آه، يزيد ابن يزيد بن جابر آه، الأزدي كينا الأزدي من رجال الإمام مسلم وهو من الطبقة آه، السادسة وهو ثقة فقيه دمشقي وعبد الرحمن ابن أبي عمرة عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري النجاري النجاري هذا ذكر الإمام البخاري أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن ابن أبي حاتم قال ليست له صحبة ليست له صحبة daga kakashi kabsha eh, wa- kuma ana ce mata kubaisha yuqalu laha kabsha wa kubaisha wa hiya sahabiyya صحابية رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في من في قربتي سيأنا في قربة معلقة قائمة النبي يشاء daga bakin wata salka daga bakin wata salka da take rataye yana tsaye kaga salka na rataye zaka sha dole daga tsaye ne ko fa qumtu ila fiha fa qata'tu sai na miƙe na samu bakin wannan wato ainihin salkar sai na yanke shi Eh, na hadisi ya zo cikin sunan na al'imamu tirmidhi da ƙarin cewa tabtaghi barakata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Eh, ko kuma tabta- tabtaghi barakata maudu'i fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tana neman albarkar sa- wato gurin da bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ga lokacin da asma binti yazid suka kai na na fa- aisha radiyallahu anha ranar zifaf dinta annabi ya sha madara sai ya miƙa mata sai ta ji kunya isma ta zungure ta tace ke annabi ya sha ya rage bara kama ki sha daidai inda bakin shi ya sa ta sa daidai inda bakin shi ya sa ta sha su ma kuma dattijan da aka mika musu ya suka ce a mun koshi sai annabi ya ce la tajma'anna baina bila tajma'anna ju'an wa kadhiba kar ku hada ga yunwa ga ƙarya abin yayi yawa ko ya suka sha kuma suka ta da shi kara ce suka yi ko bayyib to wannan kenan mu je zuwa صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا can uzura ya yi daɗin karanta azara yake muhammadu bin bashar daga abdurrahman bin mahdi daga azara bin thabit al'ansari shi ne azara ibn sabit ibn zaid al'ansari rahimahullah fiƙa ne min sabi'a daga thumama ibn abdullah thumama ibn abdullah ibn anas ibn malikin kenan radiyallahu anha al-basri wa qadiha shine alkali a garin basra sadokun ne min rijali aljama'a an sauke shi daga alkalancin shekara ta 110 wa mata ba'daha bi mudda yace kana anas ibn malik radiyallahu anhu yatanaffasu fil ina'i thalathan hakadha kanat as-sahabatu ridwanullahi alaihim كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل جليل وصغير من الأعمال والأحوال وزعم زعم هذا ليس من الزعم الظني إنما هو من الزعم اليقيني كما أن الظن ظنان ظن ظني وظن يقيني الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وذاك زعم أنس يعني أثبت أنس أو أفاد أنس أو أعلم أنس يسنر ويتبتر دتشوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة وقد مضى ذلك نعم
صلى الله عليكم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن- عن عن البراء بن زيد زيد ابن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعت فقطعتها
نعم عبد الله بن عبد الرحمن آه، الدارمي أبو عاصم النبيل هو دقى ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي دقى عبد الكريم عبد الكريم ابن مالك الجزري كان مولى أمية مولى بني أمية ثقة متقن من السادسة آه، ومن رجال الجماعة يا رسول الله 27 daga albara ibn zaid ibn binti anas ibn malik radiyallahu anhu wa ardahu da yake maqbulun ne majhul al-hal akhraja lahu at-tirmidhi wahdahu fi ash-shama'il fa huwa majhul al-hal min at-tabaqati ath-thalitha daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala ala ummi sulaymin anna sallama ya shiga gurin ummu sulaymin ummu anas kun wa qirbatun mu'allaqatun ga wata salka rataye fa shariba min famil qirba ya sha daga bakin salkar wa huwa qa'imun fa qamat ummu sulaymin ila ra's al qirbati fa qata'atha kama hasalat li kubaysha aw kabsha illa anna hadhihi ar-riwayah da'ifa na'am
قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفرو- الفروي قال حدثتنا fara al-farawi
الفروي أحسن الله إليكم قال حدثتنا عبيدة عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل
أحمد بن نصر النيسابوري آه، الزاهد كينا الزاهد ثقة فقيه حافظ ثقة فقيه حافظ من الحادية عشر آه، يا رسول ريبيو دا أربعين دا بيار آه، ريبيو دا أربعين دا أينهم واتو بيار وهو من رجال الجماعة إسحاق ابن محمد الفروي إسحاق بن محمد الفروي صدوق كف فساء حفظه wanda shi ma al'umawi ne maulahu ya samu rashin gani da aka sai haddashi ta dan samu rauni shi yasa ake so kai amfani da dama ko sanda Allah ya ka da lafiya da kuruciya ka dage kai tayi da gaske kar kai ta yaudarar kanka wata rana akwai lalura ta rayuwa ko rashin lafiya ko uzuri na ɗawainiyar iyali ko tsufa ko wani abu makamancin haka to yanzu ne kake da dama ma madafata wa ma lam ya'ti ghaibun walaysa laka illa sa'atu allati anta fiha to da ya makance sai hadda shi ta dan samu rauni fa kana man akhadha anhu ba'da an kuffa wato riwayatuhum anhu da'ifa da haka wannan kenan amma dai asalin shi saduqun ne hasanul hadith min rijali al-bukhari wa abi dawud wa huwa من الطبقة العاشرة إسحاق ابن محمد ابن أبي فروة الفروي الأموي مولاه نعم دقى عبيدة بنت نائل عبيدة بنت نائل ودى مقبولة مقبولة الحال مجهولة الحال كينا من الطبقة السابعة رواية تكوي تكين شمائلني دقى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص az-zuhuriyya aishatu az-zuhuriyya wadda ta kasance thiqa ce mu'ammara ummirat hatta adrakaha malik ta yi tsawon rayuwa har al-imamu malik ya riske ta ma al-hafiz yace wa wahima man za'ama anna laha ru'ya wanda yace ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wahami kuskure ne amma dai tabi'a ce babba kuma mai daraja da tarin ilimi thiqa ce amintacciya diya ce kuma ga sa'ad bin abi waqqas ahadul ashara wa khalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah daga babanta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima abu isa at-tirmidhi yace wa qala ba'dhum abidatu bintu nabil madadin bintu na'il da yake ginin rubutun ɗaya ne kuma a da kun san ba a ashkil haka zai iya daukan nabil zai iya daukan na'il wannan kenan طيب اشكل بها النقاط دا بابكو kace hajjaj ai shi ya fara yin niqat wannan a cikin alkhairan shi wanda al-hafiz ibn hajar yace istaghraqat fi buhuri sayyiati Allah ka tsare mu na'am
باب ما جاء في تعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن نافع وغير واحد جميعهم قالوا حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها
نعم babu da ya zo dangane da sanya turaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam at-ta'addur shine mashul itr shafa ko fesa turare a jiki Muhammadu ibn Rafi' shine al-Qushairi an-Naisaburi yake fiqatun 'abidun من الحادية عشر من رجال الشيخين يا رسول ريبيو دا أربعين دبير أبو أحمد الزبيري يا قبات أبايكو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وندي كثقاني إلا في روايته عن عن الثوري شيبان هو ابن عبد الرحمن شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة آه ثقة صاحب كتاب ana cewa nahawi da ake ce mai ba nisba zuwa ga ilmin nahawi ba nisba ne ila batanin min al-azd ta kabila ce daga cikin kabilar azd ya rasu 164 huwa min at-tabaqati as-sabi'a wa min rijal al-jama'a abdullah ibn al-mukhtar abdullah ibn al-mukhtar al-basri la ba'sa bihi ji ibn hajar to kaga in babu ba'su me ya kawo zancen ba'su lakinna hadithahu qad ko wato rubbama yaqbalu at-tahsin rubbama yaqbalu at-tahsin dan ya zama akwai wasu shawahid koda na nesa ne za su iya karfafan shi yani koda shaida ne ta ma'ana ta nesa dai akwai ihtimal kun gane ko to la ba'sa bihi kenan duk da la ba'sa bihi a gurin ibnu ma'in thiqani yake ne da ibnu ma'in yace la ba'sa bi thiqa yake nufi aiwa to amma la ba asabi galibi wasu suna sanya ta cikin maratib ne ko madarik na jarhi ba maratib na ta'adili ba amma dai yana cikin rijalun muslim da abu dawud da tirmidhi cikin shama'il to amma kasancewar in aka ce wa na la ba asabihi yana cikin abin da zai dan sanyaya ma zuciya akan shi sanyaya ma rai daga bukhari da muslim misali sun ruwaito daga gare shi ya ce e lalle yana da wasu auham ne kenan ba za a yi hukunci wa hadisin shi da rauni ba sai lokacin da kuskuren shi ko wahamin shi ya bayyana kun gane ko musa bin anas bin malik radiyallahu an cikin 'ya'yan nan masu yawa na sayyiduna anas wanda ya shi ma alƙali ne a basra da yake fiqa ne ya rasu shekara ta 100 da sha wani abu dari da sha wani abu ya rasu yana cikin tabaka ta hudu min rijalil jama'ati daga ma anas dan malik radiyallahu anhu wa ardahu yake cewa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatadayyabu minha nabi sallama ya kasance yana da wata kwalba ko wata roba da abin da za a iya sa wato wani abu ciki asalin sukka wani turare ne da ake wato ainihin kawo shi garin madina nau'i ne na turare amma sai ya zamanto yau da gobe hatta duk wata kwalba da ake sa turare ciki ana kiran shi sukka idan turaren yakan zo da sukka din sai a ce mishi sukka to sai ya zama ko ba wannan turaren ba duk turaren da aka hada sai aka sa shi cikin wata kwalba ko wata gora sai a ce mazubin turaren sukkatu at-tib an gane ku wannan hadisin qabilul lit-tahsin na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مهدي قال حدثنا عسرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب isnadin ya gabata abinda dai ke cewa anas dan malik baya mai da kyautar turare la ya ruddu ya'ani ada'a at-tib idan aka mai kyautar turare baya maidawa ya ce kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya mai da kyautar turare akwai kyautar da za a ki karba ba irin wancan tatsuniya da ake cewa la ya ruddul khaira illa shaitan ba ko amma asali idan abu ka san babu kaskanci a ciki kuma babu kwaɗayinka a ciki babu sa idanka baka roƙa ba aka baka annabi ya ce inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka amma da sharaɗi biyu baka roƙa ba baka ƙwallafa rai ba akwai irin roƙo da ake cewa gaisuwa da roƙon iri dan baka zuwa gurin sai san da ake idagan kuɗi daga ce kai alhaji kuna hutawa ba masha Allah kai Allah kai damo ga harawa to ga harawan nan daman na kallo kenan ko to sai ya dauka ya baka haƙul aini kada baki ya kama shi don baka yi wasa ba to haramun zaka ci haramun zaka ci inda ba dalili ne yasa zaka yi roƙon ba ai roƙo sai da dalilai uku ko inda sunna ta koyar ba haka kawai ba zaka dinga roƙon mutane kuɗi to da kan aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar turare baya maidawa aka ba shi kyautar wani abu yana iya cewa a ba wanda ya fi shi bukata amma in dai turare ne yana ansa sau da yanda yake son shi hubbiba ilayya min dunyakum hadhihi tibu wan nisa' وجعلت قرة عيني في الصلاة نعم
أحسن الله إليكم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائل والذهن واللبن
آه قتيبة بن سعيد دقى ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك الديلي ko addili maulahu da ya kasance wato sadukun ne min sigari thamina daga abdullahi bin muslim ibn jundub wato ainihin almadani kenan almukri'u la ba'sa bihi min thamina da baka su guda daga baban shi muslim ibn jundub alhudhali alhudhali alqadi da yake fiqatun fasihun qari'un rijali tirmidhi wa yani برجال الترمذي والبخاري في خلق أفعال العباد يا رسول أريد شدة نقع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كتوى من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبو أكبا أميداسو الوسائل شنفدا أكما شنفدا كوما تاشن كي أكمي كومك ككك كربا ba wai a baka ka tafi da shi ba in ka zo zama aka ce ga wannan zauna an gane ko daure ka zauna din an girmama ka wadduhnu da adduhun anan galibin malamai sun tafi kan turare yake nufi ba mai ba tunda turaren akwai wanda yake nau'in humra ai kaga kamar mai ne da ake shafawa wa allaban da madara aka baka kyautar nono ka kake karba sai dai in da wata muguwar manufa aka baka na hadisin isnadin shi a nan wato ainihin shi ma dai qabilul litahsin qabilul litahsin wasu sun raunata shi saboda abdullahi ibn muslim ibn jundab amma al-imam al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi sahahu fi sahiha na'am kun salam
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حد- قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الجريري عن أبي نضرة عن رجل أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه نعم نعم Abdullahi? Eh. Baban shi dai ne 106, shi shekara ta 200 ya rasu, ba ma mu gayi ba ko? Shi shekara ta 200 ya rasu. Malam Usama retar kake dan yi ko? Ba a samu makari ba. Ina kullum fiha. Mahmud ibn Ghailan daga Abu Dawud al-Hafri shine Umar ibn Sa'ad ibn Ubayd al-Kufi.
نعم abu dawud alhafari da shi ya rasu 303 na tabakatun tasi'a yana wamin rijalil imami muslim wal arba'a daga sufiyan shine al-thauri sufiyan ibn sa'id al-thauri daga al-jurairi sa'id ibn iyas kenan al-jurairi ya gabata a baya daga abu nadra shi ma ya gabata al-munzir ibn malik ibn quta'a da quta'i ar-rajulin naka bai kawo ad-dafawi ba الرجل كويكو أنام يتي هو الضفاوي الضفاوي هذا مجهول مجهول العين يعني فحديثه ضعيف جدا لأن جهالة العين تكون سببا للضعف الشديد أما جهالة الحال فتكون سببا للضعف اليسير المنجبر قد ينجبر بغيره ويقوى بشاهد أو متابعة أم فهمتكم an abi huraira radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsibin rijali ma zahara rihuhu turaren wato ainihin maza shine wanda ri- kanshin shi ya bayyana wa khafiya launuhu launin shi ya boye wa tsibin nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihu turaren mata wanda launin su launin shi ya bayyana amma kamshin shi ya boyu to a- wa- wa- wannan hadisi al-maqdisi ya fitar da shi ta wata hanyar daban kaga yanda ake idan hadisi da'ifun jiddan ne baka cewa wannan hadisin ya karfafe shi a shi ba a karfafa shi نعم daukar shi ake sai mazbala inda ya da'afuhu shadidun ne to shara ake aje shi to amma idan ya zamanto shi raunin saboda jahalatul hali ne- eh, rawi ne jahalatul ain sai ya zama an ruwaito shi ta wata hanyar wannan rawin ba shi ne a gurin ba wani ne wanda yake amintacce to shi kenan sai a ce wannan hadisin shi ne ko yughni anhu hadhihi riwaya tughni anhu shi babu zancen wani ayi tsaya itibari da sauransu to al-maqdisi ya fitar cikin al-ahadithul muqtara wanda shi al-ahadithul muqtara sharadin shi sharadi ne na ingantattu ne duka sai da inda ya samu wahami ya fitar da shi a hadisi na 2311 cikin al-ahadithul muqtara ta hanyar Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ba Abu Huraira wanda kuma al-Imam al-Albani ya inganta wannan riwayar cikin Sahihul Jami' hadisi na 3937 kenan ma'anar hadith thabit mafhum da aka turaren maza ne ake so ka sai turare mai kanshi yanzu kus- sun bako da su wa yake da su na fresh ko mene fashion yake ko mene Mm, dan- dan dala 80 ko 100 ne su ko mata suna siyan masu tsada wannan kaga shi kuskure ne. mace ko da za ta sai turare mai tsada kar ya zama kamshin shi maza kar ta sa maza su ji kamshin sai dai ta sa mai gidanta a gida kawai an gane ku Allahu alam to kaga wanda kamshin shi ya boyu la- la- launin shi ya bayyana irin su humran nan tasu kenan ta mata ko Mm, ta ma kuma ai mata haɗi saffa saffa kai wanda ya ce min eh, wato kamar vice chancellor ne na jami'a mataimakin na'ibul mudir na jami'a wata ta shigo cikin ofishin shi wala wani kalan turare da take sanye da shi ya ce ya kai sati da ya shiga cikin biro din sai ya ji kanshi shigowa ta yi kawai aka yi mata intabiyu ta fita amma sati guda yana jin kanshin turare to dole ka san ko sunna ta ce mace in ta sa turare ta biyo ta gurin maza suka ji kamshin ta kamar mazinaciya ce ba zina ta mubashara ba amma me sabil hanya ce dawa'i ne da abubuwan da suke a qarib na zina shi yasa ce wala taqrabu zina na'am Allah ka tsare mu طيب قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجويري عن الجويري عن الجويري عن عن أبي ندرة عن أبي ندرة عن عن الطفاوي عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه امم ضد اسنادي نعم حدثنا محمد بن خليفة اسماعيل بن ابراهيم بن ابن عليان نعم نعم أحسن الله إليكم وإليكم.
حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي كلاهما قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث
na'am Ah, akwai sauran taqibi ko baka da shi da kala abu abdurrahman to muhammad ibn khalifa ah, muhammad ibn khalifa al-basri ah, السدفي من العاشرة هو مقبول من رجال الترمذي مجهول الحال عمرو بن علي kaga shi ya me ake cewa ya mai mutaba'a da shi wannan babban malami ne na biyan ai makarun ne ko wa wa amru ibn ali amru ibn ali ne al-fallas kenan amru ibn ali al-fallas abu hafs al-basri da yake fiqatun hafizun rijal al-jama'a kuma wa huwa min an-nuqad al-mashhurin malaman jarhi da ta'dili amru ibn ali ne al-fallas to duka sun ruwaito daga yazid ibn zurai' yazid ibn ibn zurai'in albasri kenan shi ma wanda yake fiqatun thabtun min rijal al-jama'a daga hajjaj as-sawwaf shine hajjaj ibn abi uthman hajjaj ibn abi uthman as-sawwaf wanda yana cikin tabaka ta ainihin shida wa huwa thiqatun min rijal al-jama'a daga hanan Hanan anan uh, wato ainihin al'asadi Hanan al'asadi wanda ammi ne ga Musaddad bin Musarhad al-Kufi yana cikin shi ma tabaka ta shida wa huwa maqbul yani inda al-mutaba'a Abu Uthman an-Nahdi Abu Uthman uh, an-Nahdi shine Abdurrahman ibn Mul Abdurrahman ibn Mul مخضرم ثقة مخضرم من كبار آه، الثالثة ثقة ثبت عابد ثقة ثبت عابد من رجال الجماعة يا رسول تسعين دبير ديدي تسعين دبير يتي آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان إذا أكبا دينك ترارا الريحان فلا يرده كريك كربا فإنه خرج من الجنة ومن يفتوني daga gidan aljanna kaga wannan isnadin wato mursali ne domin abu uthman an-nahdi tabi'i ne shi ce qala qala rasulullah ko abu isa tirmidhi ya ce wala na'rifu li hannanin aw li hananin ghayra hadha al-hadith hanan ba musan yana da wani hadisi in ba wannan ba fa huwa hadithuhu al-wahid wa huwa majhulul hal to akwai ta'aqibi nan qala abu wa qala abu abdurrahman ibn abi hatim to kaga abu din nan kuskure ne wa qala abdurrahman babu mai wa qala abdurrahman babu shi Mm. abdurrahman ibn abi hatim domin shi abu hatim sunan shi muhammad ibn idris muhammad ibn idrisa al- al-hanzali to dan shi abdurrahman ibn muhammad ibn abi ibn idris al-hanzali abu muhammad ba abu abdurrahman yake ba kun gane ku abu muhammad sahibul jarhi wa ta'dil yace ya faɗa fi kitabil jarhi wa ta'dil kun ga su tirmizi da kansu suna kawo wato masdari ko yace hananul asadi min bani asad ibn sharik wa huwa hanan sahibur raqiq am walid walidi musaddad wato ammi ne ga baban musaddad rawa an abi uthman an-nahri rawa anhu al-hajjaj ibn abi uthman as-sawaf shine hajjaj as-sawaf da yace da sami'tu abi yaqulu dhalika ce galibin dama ilimin wato ainihin abdurrahman ibn abi hatim daga baban shi ne da kuma abokin baban kuma dan uwan shi shine abu zur'atar razi har aqida in ya tashi riwaya sai ya ruwaito daga baban baban shi da shi amman nashi abu zur'atar razi al-jarh wa tadil ne al-ilal ne duka an ka shiga za ga ya ce sami'tu abi duk da yana da wasu malaman amma hadaini huwa alladhi ya'tamidu alayhi kathiran رحمهم الله نعم
قال حدثنا عمرو عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابي عن عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن سورة من جرير إلا ما بلغنا من إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام نعم دق عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني آه عمر بن إسماعيل بن مجالد عمر دن متروكني متروك الحديث متروك الحديث Umar bin Mujalid daga baban shi Ismail ibn Mujalid Umar bin Ismail ibn Mujalid ko baban nashi Ismail bin Mujalid shi thiqa ne ko saduq ne saduqun ne yukhdi'u min rijal al-Bukhari wa Tirmidhi min at-tabaqati ath-thamina shi dan min tabaqata goma amma min sigari to ya ruwaito daga bayan da bayan shine ibn Bishr al-Ahmasi Abu Bishr al-Kufi wanda ya kasance thiqatun thabtun thiqatun thabtun min at-tabaqati al-khamisa wa min rijal al-jama'a shi kuma daga Qais ibn Abi Hazim Qais ibn Abi Hazim al-Bajali Abu Abdullah wanda yake thiqatun mukhadramun thiqani na cikin manya-manyan tabi'i daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu yace uridtu bayna yaday Umara ibn al-khattab radiyallahu anhum anhu an bujuro da ni gurin sayyiduna umar fa alqa jarirun ridaahu aga iltifati ne na magana yana cikin bada labari akan karan kanshi sai yace fa alqa jarirun ridaahu kai ka dauka wani jarir din ne daban to shi din ne wa mashafi izarin sai ya tafi cikin gyauto kawai ya yadda rigar shi fa qala rigar ta fadi kila saboda tsoro kun gane ai faƙala lahu khudri da aka wanda ce ɗauri gaka ɗau mayafinka an yafe maka faƙala umar radiyallahu anhu lil qawmi ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min jaririn ban taɓa ganin mutumin da ya kai jariru kyau ba illa ma balagana min surati yusuf alaihi salam sai dai abin da ya zo gare mu na surar annabi yusuf alaihi salam amma wannan da'ifun jiddan ne saboda umar bin isma'il ko kuma akwai nakara ciki umar fa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ai hassanu yace wa ahsanu min kalam tara qattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tashau haka wannan da'ifun jiddan wa fihi nakaratun zahiratun wadiha na'am
babu babu babun kaifa kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة عن عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردك سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظ يحفظه من جلس إليه حميد بن مسعدة البصري السامي أو الباهلي صدوق من العاشرة من رجال الإمام مسلم والأربعة يرس دريبيودا أربعين دهدو حميد ابن الأسود أبو الأسود البصري الكراديسي صدوق يهم قليلا من الثامنة من رجال الإمام البخاري والأربعة أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي كان أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد الأموي abu zaid al-madani afwan wanda ya kasance shi ma saduqun ne yahimu min rijal rawa lahu al-bukhari ta'liqan wa muslim wal arba'a daga az-zuhri daga urwa daga aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ma kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yasrudu sardakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana zubo hadisai irin yanda kuke zubowa ba sardakum hada walakinahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin fasl sai dai ya kasance yakan yi magana da magana wadda take a fili karara filla filla dalla dalla yahfazuhu man jalasa ilaihi duk wanda ya zauna karatu gurin shi yana haddacewa to kaga shi tunda wahayi ne ake mushi yana isar da wahayin kadan kadan to yanzu bayan an tattara wahayin wani karatun dama na muraja'a ne to shi gaba ɗaya yake da irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da sahabbai ba ai su da kansu suka nema a dinga musu kaɗan kaɗan shine ai har suke cewa ra'ina har yahudawa suka ɗauki kalmar suna faɗin ta da mummunan ma'ana Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ya faɗi kalma wadda ba ta da wani ihtimali wanda yake na mummunan ma'ana ai ta ce ma Abu Hurairah haka yanda ta gaya ma wa wato ainihin sauran sahabbai borera ya ce to abinda na faɗa ɗin duk ba annabi ya gai na yi ƙarya ta ce a ba ƙarya ba ne amma dai annabi ba haka yake yi ya zauna ya ta zubo hadisai a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana ruwaito wasu maganganu wanda wasu ba su da inganci cewa sai na Umar hana shi karantarwa da sauransu wannan ba su da asasa laha min as-siha sai na Umar abin da ya tabbata Abubakar da Umar su suke tallafa ma wasu sayyiduna abu huraira da su anas da su abdullahi bin abbasin kansu zauna su dinga karantar da al'umma har tura su ma suka yi umar ya tura abu huraira bahrain ko hadramaut ya je dinga karantarwa har ya ba shi gwamna a garin kuma gwamna a gari shine malamin gari a lokaci ai na'am
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه
محمد بن يحيى شني محمد بن يحيى الذهلي يا جبات ثقة حافظ جليل من من العاشرة ومن رجال البخاري من رجال الإمام البخاري والأربعة من الحادية عشر أبو قتيبة سلم ابن قتيبة واتو الشعيري كينا الخراساني صدوق من الطبقة التاسعة يا رسول شكرة الدريبيو يشكي رجال البخاري دا أصحاب, أصحاب السنن عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو المثنى الأنصاري صدوق كثير الغلط رجال البخاري والترمذي وابن ماجه من الطبقة السادسة daga wato ainihin thumama ko da shi ya gabata dan gidan Anas dan Malik radiyallahu an yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yu'idu al-kalimata thalathan litu'qala an nabi sallama ya kasance yana maimaita magana so uku dan a fahimce ta daga gare shi hadha thabitun sahihun na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يبنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت سدي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا الم ولا الم ولا المهم يعظم النعمة وإن دقت لا يذم وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا ت- فإذا تعدي الحق لم يقم بغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا شا- إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قد- قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل جل ضحكه التبسم ي- يفتر عن عن مثل حب حب الغمام
نعم سفيان بن وكيع فيه ضعف آه، جميع ابن عمر جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي ضعيف شيعي آه، رجل من بني تميم من ولد أبي هالت تكلمنا عنه أنه مجهول نعم آه، شيني أبو عبد الله ابن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتام يندى مغنر النبي صلى الله عليه وسلم تكي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance wato ko da yaushe yana cikin damuwa ba damuwa ta kunci kan abin da ya rasa na duniya ba damuwa ta halin da al'ummar shi suke ciki da yanda wasu suka ƙi karɓar musulunci fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadithi asafa shine wato wasilal ahzan mutawasilal ahzan da'imal fikra kullun yana cikin tunani kan abin da zai amfani al'umma laysat lahu raha baya cikin hutu kwata kwata cikin hidimar al'umma yake dawilas sakti yana da dogon shiru bai cika yawan surut ba shi da tharthara yani la yatakallamu fi ghairi haja baya magana sai inda bukata yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala yakan bude magana ya rufe ta da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ya takallamu bi jawami'il kalim yakan faɗi dunkulallun kalimomi wanda suke qalilatul mabani kathiratul ma'ani kalamuhu faslun magana shi daki daki ne la fudula wala taqsid babu zubo zance kuma babu ragewa laisa bil jafi wala bil muhin ba masharranci ne ba kuma ba mai wulakanta al'umma ba ko mahin ba wulakantacce ba aljafi wanda yake adimul birri wal- wal- wal- wal baraka wanda bai san mutuncin mutane bai shine aljafi mai ma kowa jafa'i to annabi sallama ba masharranci bane ba kaskantacce bane yu'azzimu ni'mata yana girmama ni'ma duk kyautar da kamar duk kankantarta yakan girmama ta wa in daqqat duk kankantarta wa la yadhimmu minha shay'a baya zargin wani abu daga cikin ta ce wai di ba wai ni zai ba mu jika biyu baya haka غير أنه لم يكن يذم ذواقا ضد النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي بايا زرجين كو أيبنتا abun ɗanɗano da aka bashi wala yamdahuhu baya mai dogon yabo ba wai baya yabawa ba ma'ana baya wuce la yubalighu fi madhi wala tughdibuhu ad-dunya duniya ba ta fusata shi dan ya rasa abun duniya baya jin haushi wala ma kana laha ko abun da duniyar take da shi na kyale-kyalanta saboda ya san da cewa wato ainihin ba komi ce ba fa'iza tu'uddiya alhaƙo idan aka ƙetare gaskiya ne aka wuce iyaka aka yi zalunci lam yakum li ghadabihi shay'un hatta yansarif hatta yantasira lahu ba abin da ya isa ya kauda fushin shi har sai ya taimaki wannan gaskiyar da aka kiyinta wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha baya fushi dan an taba shi kuma baya ba ma kanshi kariya shi dama in ka kare Allah sai Allah ya kare ka na'am إن الله يدافع عن الذين آمنوا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق wanda suka taba annabi daga saman bakwai Allah ke sauko musu da kwaran kwatsarsu zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhid zuwa karshe da ire-iren su idza ashara in annabi zai yi ishara ashara bi kaffihi kulliha yakan yi ishara da dukkan tafin hannun shi sai ce can gurin ko wani abu makamancin haka alamar babu munafunci da ko wanda in zai yi nunin su ya dan kyara dan kar a gane yana nuna ma wani an san shi yana iya mawa wani sharri wa idza ta'ajjaba in annabi yayi mamakin wani abu qalabaha sai ya dinga juya hannun nashi gurin magana ko wani abu makamancin haka wa idza tahaddatha ittasala biha idan yana magana to hannun shi yakan matse shi a jikin shi wato ba yana magana yana jajjefa hannuwa ko wani abu makamancin haka ba wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra yakan daura darba bi ma'ana al-wada' yakan ɗaura cikin tafin hannun shi na dama shine raha a ainihin wato cikin ibhamin shi na hagu ya haka in yana cikin magana ma'ana al islam ya siha gane ko wa idza ghadiba in yayi fushi a'rada yakan kauda kai wa ashaha sai ya shiru ce shaha ni ya dan kauda kai ya canza fuska bai cika magana cikin fushi ba don magana cikin fushi tana sa ka wuce iyaka kun gane ko wa idha fariha in yi farin ciki gadda tarafahu yakan rufe idan shi jullu dahikihi tabassum mafi yawancin dariyar annabi murmushi ne yufattiru an mithli habbil ghamam yakan bude baki ka hango kai ka ce kananan kankara ne saboda haske na hakoran shi kenan habbul ghamam kwayar wato girgije ɗiyan girgije su ne ƙananan ƙanƙara su ne albarad kamar yadda wato malamai suka yi suka yi fassara cewa aliftirar shine an tukshira al-asnan ka bude hakoran ka dahikan kana dariya amma dariyar me ghairu qahqaha ba dariya ta tuntsirewa ba ba kyakyacewa ko kyajewa ba ko bushewa ko ya bushe da dariya ko ya kyakyace da dariya ko ya fashe da dariya ko ya kyalkyale da dariya ta nabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan dariyar dariyar annabawa at tabassum kamar inda qatada da mujahid suka ambata karkashin fadin Allah ta'ala fatabassama dahikan min qawliha to annabi sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi at tabassum to shine yufattiru an mithli habbil ghamam yakan bude baki sai ka hango an mithli kaga an mujawaza ko sai ya bude bakin sai ka hango me haƙoran shi farare masu haske kasan wani haƙorin nashi kamar an jera masara ko irin carbin nan mai dauɗa haka za ka hango haƙorin nan to an sallama yana wanke ba kuma shi dama a halittar shi babu rauni babu ƙazanta shi komi nashi da abin da ka san naka na wari shi banda na annabi sallallahu alaihi wasallam watakila hammatarka na ɗoyi ko to shi annabi duk ba wannan cikin lamarin shi da haka wato ainihin abin da ake nufi da habbul ghamam shine dai ƙananan kankara su ne albarat jariri cikin waƙen shi yake cewa yujiri siwaka ala a gharrika annahu baradun tahaddara min mutuni gamani yana yaba wani da cewa yana yin asuwaki in yana goga asuwakin akan fararen haƙoran shi kai ka ce ƙananan kankara ne suke gangarowa min mutuni gamami daga can cikin taurari daga can cikin giragizai sau da haka ɗiyan girgije su ne innan ƙananan wato ƙanƙaran wanda sun fi haske akan manya wannan shi ne to mu bar shi haka insha Allah wa iyyakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh